الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرساك سادوات كمان شيري مي البركة mako da ya gabata na magana akan salati ga annabi Muhammadu. Shi salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata ibada ce mai girma, in ka yi addu'a, ka ɗaga hannu ka kira Allah, ka kira Allah, ka kira Allah, to ka haɗa kamun ƙafa bita gidan manzon Allah kuma da salati. sai addu'a kuma ta karɓu. To, ba wai sai kana gindin ƙabarinsa ba, a'a, daga nan gida Nijeriya, tunda bana babu zuwa aikin haji, amma za mu yi hajin daga nan. Da na buɗe rediyo na ji ana labbaik Allahumma labbaik Allah sarki, takwas ga watan Zulhaji, an fara fita mina. da Allah ya ga zuciyata ina ma ina gurin sai Allah ce ko rubuta tijjani bala yana gurin yi mana gari ya waye an yi wanka sai arfa labbaik Allahumma labbaik ka ji a zuciyarka ina ma kana gurin ka dinga kallon inda kake zama da da irin motar da kuke hawa da abokan tafiyarka Allah sai ya sa ka a ciki saboda kyakkyawan niyya kamar idan ana sharholiya ana shaye-shaye da kaɗe-kaɗe da saɓawa Allah kana zuwa gurin sai nan kai latti baka je gurin ba ranka ya ɓaci me yasa ba a yi da kai ba sai Allah ce ku rubuta shi yayi saboda mummunan niyyarka to balle ga shi kawo annabi salati annabi ya ce babu ɗaya daga cikinku da zai yi min salati Allah sai ya dawo min da raina ni ma na yi mar. Sati da ya gabata na ce maka in kai wa annabi salati ɗaya Allah zai ma goma. To nan kuma annabi ya ce, Babu ɗayanku da zai min salati, sai Allah ya dawo min da har sai Allah ya dawo min da raina ni ma in masalati. Babu wanda zai min salati, Allah ya halarci wani mala'ika. ina nan a kabarina yana isar min da salatin duk mutumin da ya min salati duk wanda ya yi wa annabi salati wannan mala'ikan sai ya gaya wa annabi wane ɗan wane ya rasulallahi ina maka salati annabi ce ni ma a yi masa injini to ga wancan da Allah ya yi ga wannan da annabi ya yi kai musulmi mun zama ‘yan gata, ai dole munafiki ya gaya annabi bakar magana. Ai, Ƙur'ani yana da ofis guda hudu, akwai suratul muminuna haƙƙan, sura muminai, kada aflahal muminuna. Akwai ƙuliya ayyuhal kafiru na sura kafirai, akwai izajiya akal munafiƙo na surar munafikai zalla. akwai aya ta ‘yan raba ƙafa, muzabzabi na bai na zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. To, ko mutum yana sallah in ba isa ba, in ya shiga wannan na muzabzabi na, to baya can baya nan, za a yi sallah da shi, za a je idi da shi, za a yi karatu da shi, za a yi hadisi da shi, amma Allah ya san ƙarya yake yi. wallahu yashhadu innahum innal munafiquna lakazibuna rantsuwa da suke da girman Allah garkuwa ce amma wallahi ba su da imani to ai madina annabi ne ya ba ta daraja ba madina ai da madinan tana nan madina amma da annabi ya yi ƙaura sai ya ba madinan daraja kuma wanda zai gaya wa annabi muhammadu bakar magana ko ya ce masa kaza ka koma gefe ka gaya wa iyalan annabi magana duk Allah ka tsaya sha sha sha A- silik- ab- a- silikin abokinka mu a al'ada irin tamu silikin abokinka silikinka ne kana girmama silikin abokinka dan abokinka ko dan yarsa da kake shiga wajenta da izinin abokinka sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ba annabi muhammad yarsa as-sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha kana gurin lokacin kai dan maka ne ka je shaida da kai aka bada sadaki kana gurin lokacin da aka ɗaura auren babanka da babanka kan haife ka kana gurin kana nan amma ka yadda babanka mijin babanka ne amma baka yadda Aisha matar annabi bace da girma a gurinta ka taɓa jin babanka ya zagi babanka ya ce ba matarsa ba matarsa bace amma kai ka zo kana ɓata a saida Aisha matar manzon Allah kuma kana da awawai kana son annabi na biyu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ba annabi yarsa a saida Hafsa ya ba annabi ita kana gurin annabi ya gaya maka baya santa ba ta yi wa annabi ta kaba ba kamar yadda aisha ta yi wa annabi ta kaba sai ina usmanu annabi ya bashi har biyu kana gurin ka shaida an gaya maka ba a yi ba sai aliyu annabi ya bashi yarsa waɗannan surukansa guda hudu duk duniya ba mai surukai irin waɗannan duk duniya kaƙi kaso ba wan ba mai surukai irin waɗannan annabi ya ba su sun ba annabi kuma kaƙi kaso sai da na abubakar sai da na umar suna tare da annabi a makabarta ɗaya kai ba a san da ma za a binne ka ba to annabi ya ba madina daraja ta koma ɓaiba man awa muhdisan duk wanda ya zo da wargi wasanni a madina fa alaihi la'anatullahi tsinewar Allah da mala'ikun Allah da annabawan Allah ta tabbata gare shi la yaqbalu Allahu minhu sarafan wala adlan in ka yi sallah farilla ko nafila Allah baya karba saboda ka kai wasa Madina garin manzon Allah inda ya hijira saboda annabi na gurin wanda Allah ya sa ya yi haƙurin zafin Madina ko sanyin Madina ko wata wahala a Madina sanyin Madina ko zafin Madina ko wata wahala a Madina ta ɗan dame ka, ka yi haƙuri, annabi ya ce zan zama mai ceton ka ranar alƙiyama. Wannan kenan. Masallacin da annabi ya gina, ai ya yi ƙuba'a a Madina, wanda ya fara gina masjidil ƙuba'a. Annabi ya ce wanda ya yi wanka, sa tufa masa mai kyau, da hali ya sa turare, ya je nafila raka'a biyu a masjidil Quba'a Allah zai ba shi ladan umra saboda wa aka samu wannan saboda annabi Muhammadu kuma kai da kake zuwa ka yi sayyidina Abubakar Umar Usman Ali sun riga ka yi kafin ka yi kuma ta hadisan su ne ka samu labarin ba wannan ya naɗo ya zo ya kawo maka ba wannan kenan sallah raka'a ɗaya a masallacin annabi sai ka dawo garinku ka yi raka'a dubu kafin ka sami irin wanda ka samu a masallacin annabi sannan a masallacin annabi akwai aljanna ma bai na baiti wa mumbari a rawzatun min riyadul janna tsakanin ɗakina da mumbari na annabi ya ce dausayi ne daga dausayin aljanna shi yasa in ka shiga masallacin ka shiga raula shimfiɗa da suke gurin daban don a nuna maka ba daidai gurin yake da sauran gurare ba za ga mutane suna cin cirindo saboda me annabi ne ya kawo mana wannan kuma sai dina abubakar yana gurin da umar allah ya kyara musu yadda ka yi sallar ka raka a biyu ko ka ƙara ka yi addu'a babban magana sai kuma aje a tsaya gaban annabi kana so ba ka so da sayyidina abubakar kana so ba ka so da sayyidina umar manzala yana kwance irin kwanciyar da ta dace da shi ba sayyidina abubakar ko sayyidina umar ba shahidai Allah ya ce kar ku zaci waɗanda suka mutu don yaƙi na tsaye da addinin Allah matattu ne bal Allah ya ce haya'u rayayu ne a ƙabbarin suna nan a raye to ba waɗannan ba babanka da yake makabartar garinku mahaifiyarka da suke makabartar garinku abokinka ko ɗan uwa ko makoci ko sirki idan ka je gindin kabarinsa ka tsaya assalamu alaika ya wani wallahi yana ji yana ji kai masa addu'a yana ji Allahumma gafiruhu warhamu ina ji da ka binne matacce ma da ka binne shi juyawa za a koma gida motsin takalman wanda suka rako shi yana ji da annabi ya ce ku yi min salati Allah zai da mun dalila nima a muku wani ya ce ya rasulullahi ai ta muke ka mutu ka riddige ka zama ƙasa annabi ya ce ai Allah ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa Allah ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa ina ji da kunne na to ka tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya rasulullahi assalamu alaikum ya habibullah assalamu alaikum ya, ya khatiman nabiyina assalamu alaikum ya sayyidul mursalina ya qa'idul gurul muhajjalina kuma ko kana so ko baka so annabin da kake nema kai wa rashin kunya in ka duba masallacinsa bangon da ya ɗauko daga dama ibla ya kewaya sunayen annabi ne irin na cikin dala'ilul khairati shafi'u mushafi'un shafi'in wane ne mausulin nabiyun rahmatu nabi tobatu nabi kaza har yusun wa duk gashi nan tsaya ka gaida annabi in masa kirari أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك يا رسول الله اللي بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونسات الأمة فكان ننسى da sayyidina abubakar dan taƙi ne kaɗan sai ka matsa ka gaida sayyidina abubakar kai ƙara dama kaɗan ka gaida sayyidina umar ka kalli alƙibla ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka roƙi Allah gafara arzikin duniya da lahira saboda guri ne mai cunkoso rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari shafa ka hada komai ka fita sai makabartar baki'a tana kusa da masallacin annabi ka shiga kai musu sallama assalamu alaikum kamar da kake a gida وإنا إن شاء الله بكم لاهقون ka gaida matan annabi ka gaida sahabban annabi sai zina usmani na can kusan ƙarshe tare da halimatu sa'adiyya wadda ta ba annabi nono halimatu sa'adiyya ta samu albarkar manzon Allah Allahu akbar aminatu irwa mahaifiyar manzon Allah da Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu Allah sarki mahaifin manzon Allah waɗannan bayan Allah da sun rayu na rayuwa ta shekaru wayo haifi su murnar yadda Allah ya mai da ɗansu a sai da aminatu sai dina Abdullahi da ya sami shekaru wajen hamsin sittin ina raye ya ga abin da Allah ya wa ɗansa a sai da amin ta ga abin da Allah ya waɗanta shi ne khairu halƙin lahi. Allahu akabar, Allahu akabar. Annabi ya zo duniya mahaifinsa ya rasu. Annabi ya tashi dama a tsaye yake. Mahaifiya Allah ya karɓi ranta, ina ma tana nan. A daina sakin baki ga iyayen annabi. babu wani annabi daga annabi Isa zuwa annabi Muhammadu, babu wani annabi, sai na Abdullahi bai karyata annabawa ba, a sai da Aminatu ba ta karyata annabawa ba, sai na Abdullahi bai bauta gunki ba, a sai da Aminatu ba ta bauta ma gunki ba, babu wannan zancen a tarihi, wallahi duk wanda ya gaya wa iyayen annabi bakar magana. wallahi tallahi ya ɗau dalaba gammo ya gamu da danja Allah zai masa sakamakon da yake wa waɗanda suke wa annabi rashin kunya yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an ambace su ka kama bakinka sabon annabi in an ambace su ka kama bakinka matan manzon Allah in an ambace su wallahi ka rike bakinka wani mai son manzan Allah kai akwai wani sahabin annabi yakan sha giya ya taho masallaci annabi ya sa aka yi mabulala ta riga haka kai da ba ka jin wani ya ɗauta kalmi ya kuma zuwa a bigiran nan aka sake yi mar sahabi ne ya mika daraja ko kai da baka sha sahabi ne sabo yake yi ina tare da manzo Allah ya yadda da Allah ya da manzo Allah rannan kuma zuwa a bige wani ya ce kai a zaka Allah kamar ka ce Allah ya tsine maka sai wani annabi ya ce kai kai kar ku tsine masa yana son Allah yana son manzon Allah in annabi ya faɗa wa sahabinsa mai sha ya hana a tsine mar yaya kai za ka gaya wa iyalan annabi makar magana ikira mata ɗan Abu Jahil kowa ya san cin mutuncin da Abu Jahil yau manzon Allah. Amma ɗansa ikira mata ya zo zai musulunta, annabi ya ce da sahabbai ikira mata zai zo ɗan Abu Jahil, kar ku zagi babansa, kada ku zagi babansa sai cutar da shi kuma mai amfaninsa. Ya hana. annabi sallallahu alaihi sallama wata baiwa Allah tana da raƙuminta taguwa ko raƙumi da kaya a kai taguwa ta yi mata wani abu ta ce kai wannan tsinanniyar taguwa annabi ya ce ku sauke wa taguwan nan kayan da yake kanta ku sake ta tsinanniya ba za ta bi mu ba in annabi ya hana tsinanniyar taguwa ta bi su ice a sauke kayan da yake kanta, to kai mai zagin bayin Allah, kai kuma mai matsayinka. Manzala Salari Salama wata rana, wata baiwar Allah ta shigo, annabi ya shimfiɗa mayafinsa ta zauna, wani ya ce wannan wace ce? Aka ce, ai halimatu sa'adiyya ce, ita ce wadda ta shayar da shi nono. kai Allah mai iko in halimatu sa'adiyya halima dai sunanta har ta samu albarka a sa'adiyya mai arziki ta ci arzikin annabi muhammadu amma mahaifiyar annabi ba za ta ci arzikinsa ba ni na je na ga kabarinta a abuwa ina na je Yo, na je ma- na je inda aka haifi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a can tartus tsakanin iyakar a- a- a- a- a- an wuce usmaniya ta istanbul ta turki tsakanin tsakanin abin nan siriya da wajen na je na ga inda aka haife shi na ga kuma inda aka jefa shi a wutan nan allah ya ce kulla ya naru ku ni barjan wasalaman ala ibrahim na je na ga wurin to balle kuma abuwa inda ma- inda kabarin mahaifiyar manzon Allah yake abuwa ana ziyara gurin shi ma annabi ya nemi izini Allah ya masa izini ya yi ziyara to ka ziyarci baki'a sunan makabartar ta al- aljannar jannatul baki'a aljannatin daga nan aljannatin daga nan Allahu akbar to in an koma gida an dan huta akwai dutsen uhudu akwai a abin nan dutsen uhudu dan taksi zai kai ka nan aka binne sai na hamza zakin Allah baffan annabi Muhammadu zakin Allah baffan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya binne shi a gurin ya yi hawaye jefa addinin musulunci aiki da shi da abokansa a nan uhudu annabi ya ce ku ziyarci uhudu ku ci ɗan itacen uhudu ko da dabino ne a yi addu'a a gurin sayyidina hamza ba a jefa kuɗi ba a cewa hamza biya min bukata kamar yadda ba za ka ce annabi ka biya min bukata ba allah biya min bukata ana roƙon Allah don matsayin annabi Muhammadu, bi jahi Rasulullahi, amma na ji wani ya ce wai ba a cewa don annabi Muhammadu, Allah ka yi min kaza a a a a a a. Ya yi walazin aminu la ta kunu kallazina a zo Musa, fa barra'ahu Allah wa kana inda Allah wajihan. Wa kana inda Allah wajihan. Allah ya kira annabi Musa wajihan a gurin Allah, to kai ka ce bijahi Rasulullahi, ba kai laifi ba. Allah don manzan Allah, Kai, babba- wallahi ya isa. Ko suna ka je wajen gidan mutane, ka ce na zo in ci albarkar jinjiri, ko ofishin gwamna, na zo in ci albarkar tsintsiya, ko ofishin gwamna, na zo in ci albarkar lema, za ka ci kuwa, za a baka. balle matsayin annabi halimatu sa'adiyya ta samu albarkar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi da za mu yi wa kanmu adalci mu yi wa musulunci biyayya zuciyarmu ɗaya nan ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa da za ku zama bayan na tafi na barku kamar yadda kuke tare da ni a yanzu da safa har kuma mala'ika da mala'iku sun ba ku hannu a hanya kun gaisa da sun muku ziyara a gida da za ku zama kamar yadda nake tare da ku yanzu bayan na tafi na baku hannu mala'iku za su dinga baku da kun sha ziyara a gida to annabi sallallahu alaihi wasallam na ga ana daga mu hannu wannan bawa na Allah sahabban nan nasa masu albarka kar ka taba ɗaya daga cikinsu duk wanda ya zagi sahabban annabi guda ɗaya duk ya zage su wanda ya gaya wa annabi sahabban annabi bakar magana da annabi yake wanda ya gaya wa annabi bakar magana da Allah yake yan uwa na san gaba layalin ashar ya faɗo mana kwanuka goma na watan zulhajji don Allah zan yi kokari daga Madina in yi tsalle mu duba yadda annabi ya yi aikin hajji hajjin manzan Allah daga Madina zuwa Makka zuwa Mina zuwa Arfa Muzdalifa ai zuwa Arfa dawowa Muzdalifa zuwa gurin Jifa zuwa Makka aski ko saisaye ga wanda suka yi dawowa mina hajjin ban dawafin ban kwana da annabi yayi da wasiyar da manzon Allah yayi a filin Arafa da dawowarsa gida da rashin lafiyarsa da ban kwana da annabi yayi da duniya wannan shi za ku bi ni bashi in Allah ya yarda za mu yi wannan Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu Allah ya kiyaye mana imaninmu da addininmu da mutuncinmu a kabari wallahi bari in gaya maka abinda za a fara tambaye ka a kabari wa ake cewa da wanda aka aiko muku in ka ce annabi Muhammadu sai a ce kwanta ka san Allah wanda ya san manzon Allah ya san Allah yan uwa mu ta addu'a Allah ya tsare mana kasar mu Allah ya kiyaye mana iyakokin mu Allah ya tsare mana jihohin mu da al'umman mu ka kiyaye mana sharrin miyagun makota da yanta da kayar baya gida da waje Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka yi riko ga hannun shugabannin mu ka gyara zukatansu da halayensu sai mako na gaba subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum